أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدسادوا دكو أولا كرو cikin baiwa Allah da falalar shi tare da wuyan lokaci wanda muke ciki lokaci mai hatsari muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi kasan mu kariya Allah ya muna kariya da kasashen musulmai gaba daya kamar yadda malam ya faɗa yau juma'a sha hudu ga watan rajab hijira ta manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salati wa atammu taslim daga makka zuwa madina shekara ta 1442 wanda ya daidai da 26 ga watan biyu miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam shekara ta 2021 wannan cikin karatunmu na al'ijaz al'ilmi fil qur'ani was sunna ina ganin shine karatunmu na shida ko na bakwai na takwas ne ko to madalla karatunmu ne na takwas wicce ce ciwon kenan to muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu yi yanzu Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya sa mu kyakkyawan karko Allah ya sanya aljannar firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya kamar yadda ni saba faɗa wanga maudu'i ne wanda in an shiga cikin shi kai tsaye wani ba zai fahimce shi ba shi yasa za mu yi mishi shimfiɗa a gurguje sai mu shiga cikin maudu'in domin an ce i'jaz an gane ko mi ake nuhi da mu'jiza sannan a zo a yi bayanin mu'jiza cikin alkur'ani da sunna sannan a yi bayanin sharuɗan da aka aza da fa'idodin da wannan maudu'in yake ɗauke da su kamar yadda sheikh al'imam alfija ya bayani sannan kuma sai mu shiga cikin maudu'in in an ce mu'jiza shine suke kira miracle abinda ake kira da hausa ƙalubale abinda ake kira mu'jiza shi ne su waɗansu suke kira a tahaddi shaikun makarunun bi tahaddi wani abu ne wanda yana tare da ƙalubale ƙalubale muka ce larabci ne amma sai aka mayar da shi hausa ƙalubala to imamu warshe yana karantawa da taklif sai a ce ƙalubale sannan kuma imamu kisa'i da hamza suna karantawa bale gaba ɗaya imala kamida kama in an ce ƙalubalenka ma'ana an ƙalubalance ka sai ‘yan defi ana neman ka yi abu to ita mu'ujiza dole tana tare da ƙalubale kuma salimun minal mu'araba babu wanda zai iya samun nasara akan wannan abin misali alƙur'ani mu'ujiza ne kafirai sun ce alƙur'ani ba daga wajen Allah yake ba sai an ka ce to ku zo ku zo da alƙur'ani ku zo da sura goma na alƙur'ani ku zo da sura ɗaya alƙur'ani ya ƙalubalance su kuma ya ce har duniya ta tashi ba za su iya ba fa in lam taf'alu wa lan taf'alu in kuma kun ce za ku iya to kuma ga lokaci nan an ba ku dama duk abin da duniya take da shi na ci gaba a yau da wanda zai zo bismillah amma in an ka ce i'jaz cikin alqur'ani da sunna shine an ka ce manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bada labarin abin da ya zo cikin alqur'ani ko sunna ingantatta ya ba da labarin wani abu wanda a wancan lokacin babu damar da za a gano shi domin babu na'urori da kayan aiki waɗanda za su sawa a gane wannan abin ina fata an fahimci abin da yake nuna cewa lalle tabbas abin da ya ba da labari hakikatan abin da daga wajen Allah yake to ya ake kafa sharuɗa kafin a yi fassarar wannan abin na farko subutun nassu nassi ya tabbata ko na alkur'ani ko na sunna mun sha faɗar sharuɗa ƙira'a ta zamanto ingantatta ta zamanto ta dace da huska ta nahau grammar arab ya zama to sanadinta ya inganta zuwa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalu salatu wa atammu taslim ya zama to qur'anin da Uthman ya rubuta wannan kira'a ba ta ma wannan rubutu ba kira'o'i guda goma mun sha ba da labarin su ko ba haka ba da waɗanda suka yi riwaya gare su idan ana cewa kira'o'i guda bakwai ne kira'a goma ne sun ka inganta ina fata an fahimce ni a gurguje kira'a ta imamu nafi' waɗanda suka yi riwaya gare shi muka ce ƙalun da kuma warshi sai riwaya ta ibnu kathir ibnu kathir alƙare ba mufassir ba domin alƙare yana makka almufassir yana siriya dimashq waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu bazzi da imamu kumbul sai kuma imamu abu amr ibnu al'ala waɗanda suka yi riwaya gare shi imamu duri da imamu susi sai kuma riwaya ta hishab abdullah ibnu amir waɗanda suka yi riwaya gare shi Hisham da Abdullah ibn Zakwan sai riwaya ta al-Imam wato Asim waɗanda suka yi riwaya gare shi Hafs da kuma Shu'ba sai riwaya ta Hamza waɗanda suka yi riwaya gare shi Khalaf da Khallad sai riwaya ta Imam al-Kisa'i waɗanda suka yi riwaya gare shi Abu al-Harith ar-Ridha da Imam Susi sai qira'a ta Imam Abu Ja'far an gane ko ibnu wardan da ibnu jammaz su suka yi riwaya gare shi sai riwaya da wato abin nan abu ja'far ibn ibn wardan wa naqil kaza ibn jammaz sulaiman ibn ula wa yaqub qul anhu ruwais wa ruhuhum shi ko yaqub da ruh da ruwais wa ishaqa ma'a idris an khalaf tala shi ko ishaqa da idris suka yi riwaya ga imamu khalaf muka ce waɗannan su ne kira'o'i guda goma ko ne yana da rawi guda biyu akwai kira'at al'ashira al-kubra akwai as-sughra as-sughra suna cikin shatibiyya da durral muzi'a al-kubra suna cikin tayyibatun nashr da an-nashr fil qira'at al-ashr sai kuma hadisi ya zamanto ingantacce domin in bai inganta ba ba a fassarawa a ce magana annabi ce domin babu mu'jiza a ciki shi kuma hadisi mun ce wanda ake karba mataki shidda ne hadisi mutawatiri ko ya zama to mutawatiri da lafazinsa ko ya zama to mutawatiri da ma'anarsa mun yi bayanin wannan in mun ci mutawatirin lafzi lafazin shi duka sun zo haka nan ko kuma ma'ana in an hada duka dai tana koma zuwa ga abu guda sai wato hadisi wanda yake sahihi sahihun li zatihi wanda ya inganta ko sahihun li ghairihi hasanun hasanun in an hada ya zama to sahihun li ghairihi sai hadisin hasanun li zatihi wanda hasanun na ana karbar shi sai hasanun lighairihi da'ifi ne amma in an hada fuskokin shi zai inganta mun yi bayanin wannan nassi ya tabbata abu na biyu ya zamanto wannan abin da za a cewa qur'ani ya tabbatar da shi abu ne wanda mailimtan duniya sun tabbatar da haka yake bai canzawa ba tiyori bace kun ga waɗanda ke cewa misali an je cikin wata saboda sun fassara ayan la tarkabunna tabaqan an tabaq suka ce an je cikin wata alhali ko su kansu ma'ilimta na turai sun yi saɓani kan wannan malaman musulunci sun yi saɓani kaga abin bai zama to real ba ina fata ana fahimta ta to tun da bai zama to real ba kaga ba za a tabbatar da shi ba nan tsabakan an tsabak Allah ya nuna kuna tashi daga hali zuwa hali irin yadda ya halice ku kun kasance ƙasa daga ƙasa an ka halitta annabi adam aka halice ku da digon mani digon mani ya zan jini jini ya zan tsoka tsoka ta zan mutum a halittu ɗan adam bayan su kuwa to tsoka ta koma kasusuwa to bayan an samu abin haka yake babu wani canji to sai ya zamanto a kalli ma'ana subutu dilala lalle abin nan da qur'ani ya faɗi babu shakka akan shi haka ake nufi sai abu na hudu shine ya zamanto tahaqququl mutabaqa tabbas akwai alaka tsakanin ma'ana ta Qur'ani ko hadisi ingantacce da kuma wannan abin da ake son a fassara shi hakikatan haka ne yake muka ce fa'idan wannan a yau duniyar yau zai taimaka mu wajen fagen da'awa mu musulmi yanzu bamu da karfi na bincike a duniya da muna da karfi lokacin da musulmi suna mulki a Europe a Spain Spain shekara 870 lokacin da musulmi su suke da ilimi na bincike arab yana lang official lang scientific and europe to a bayan zufa ingilishi ce da faransai da rashanci su da suke ci gaba a fagen ilimi na duniya to yau su suke bincike kuma a gano lalle tabbas abin nan nasoshi sun faɗe shi kinan wanda yake nuna gaskiya ne in mu muka faɗa muka yi wurin sharci sai a ce don mu taimaki addinin mu ne na biyu wannan zai ƙara tabbatar da mu akan gaskiya abin da muke akan shi na uku kuma zai sa wato mu ji daɗin kiran waɗansu mu ce su zo ga gaskiya inda saki ina fatan kuna fahimta kuma ya tabbatar da hakikatan alkur'ani da sunna gaskiya ne don da ƙarya ne da ƙarya ta bayyana mun fahimci wannan da ke ko okay yanzu yau za mu tattauna ne akan wani maudu'i shine i'jazul qur'an al-i'jazul ilmi fil qur'ani was sunnah an gane ko fitib ko kuma wato fitahara wal muhafaza ala albi'a abinda qur'ani ya bada labari da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan tsari na likitanci kan tsari na annazafa tsafta wanda duniyar yau tana yin bincike yanzu ne take gane sirrin waɗannan abubuwa na fatan kuna fahimta ta to za mu kasa wannan mazu'i gida hudu mi ake nufi da wannan likitancin ya gida nawa ya kasu na biyu za mu bayani kan tsarki ina fata an fahimce ni sannan na uku kiyaye lafiyar jikinka kiyaye wato bi'a abinda ake ce ma albi'a shine wato environment mahalli sannan kuma mu yi bayani kan fa'idodin abubuwan da ƙur'ani ya basu na neman lafiya da sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sai mu fara idan muka duba dan adam yana kamuwa da cututtuka da aka yi bincike manya-manyan jami'o'i na duniya sai suka gano akwai cututtuka da ɗan adam yake ɗauka ta fuskoki daban-daban na farko alka'ina su daƙiƙa microbe waɗanda ba a ganin su da ido waɗanda ana samun su ne saura cikin jikin mutum suna zuwa su hau saman jikinka waɗansu kuma suna cikin jikinka ka shaƙa su domin ko abin da ka ci ko abin da ka shaƙa ko abin da ya bisa cikin kunnanka ko abin da ya bisa cikin idonka ko ko abincin da ka ce je can cikin ciki ya yi transforme ya koma wata cuta ga jikinka to sannan sai aka gano ɗan adam yana samun cututtuka cikin ruwan da yake sha ko abincin da yake ci ko kuma ɗan adam ya shaƙi cuta ko kuma ana samun cututtuka cikin asiba les animaux sauvages dabbobin da suke cin nama mafi yawanci kare ko kuma musa ko mage ko kyanwa ko kuma irin dabbobin da ke cikin daji irin su zaki irin su kaza suna ɗauki da cututtuka tare da su to ya musulunci ya ce mu idan mu tsira to za mu bi su ɗaya bayan ɗaya na farko sai mu kalli alwallah musulunci ya ce ai alwallah muna yin alwallah alal akalla guda biyar inda mutum ya kiyaye sanya sallar farilla kuma inda zai maimaita tun da yan alwallah ba ta kare ba ba dole bane ka sake wata ko ba haka ba aya ta zo cikin suratu al-ma'ida kuma ta zo cikin suratul nisa Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul nisa yace ya ayyuhallazina amanu لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا sai aya ta zo cikin suratul ma'ida ita ko ta yi bayanin alwalla ta fayyace ta يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kun da kuka yi imani la taqrabus salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara kuna maye saboda giya ba haramta ta lokaci guda ba sai sun ka kasance wani lokaci suna shanta amma sai su bari suna ganin kamar kafin lokacin sallah yayi za su wartsake wannan zai baka wata fa'ida cikin da'awan mutane sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alaihi afdalus salatu wa atammu taslim sun fi kowa daraja amma da gumaka suke bauta ba matsayin arna suke sun kasance suna shan giya amma ba a hana su lokaci guda ba idan ka zo za kana son ka shirye da mutane rana guda to za ka bata addini shine abin da mutane ba su gane ba kana son ka ja gayu zuwa ga aikin addini kana son kasar ka ta canza ba rana ɗaya na ba Nijar za ta komawa irin yadda ake bukata makka shekara goma sha uku aka yi ba a ba samu wani abu ba madina aka je sai da aka shekara goma amma ana da'awa sannu sannu sannu sannu mutane suna gane addini sai Allah ce idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba gaugawa ba za ta samu ci nasara ba yau duk wanda ya san administration ta Niger da aikin gwamnati a Nijar shekara ashirin da sun ka wuce zuwa talatin sai ya yi mamaki da etudiyon na da yin sallah da lakol da kuma university ai ƙauyanci ne wayayye shi ne wanda ke shan giya mai hira da 'yan mata mai mu'amala da mata da shashanci da soja a Nijar shi ne arni cikakken arni baka sallah baka salati baka cin abin mai sallah portar da tani in ba haka yake ba bai kai ba duk portar da tani wanda bai shan giya da ba portar da tani bane duk portar da tani na da wanda bai da karuwai bai kai portar da tani ba zancen sa hijabi da lakwal bai ko taso ba yau sai gashi tun da sai ijuska university har masu doktora suna sawa hijabi administration ta Nijar da babu zancen sallah yau gashi duk mata mafi yawanci suna sawa hijabi masu sawa hijabi sun fi yawa yanzu da lakwal sai dai a yi tamtam a yi rawa a shagiya yanzu ku sai a gayyaci malami ya yi wa'azi to shanshiman na al'umma ba abu ne wanda ke zuwa lokaci guda bai na ashiyatin wa duha sai Allah ce idan kuntum ila salati faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun sai kun san abin da kuke faɗi wala junuban kuma mai janaba bai dace kusanci sallah ba illa abiri sabilin hatta taqtasibu sai dai wanda zai biyo ya wuce suka ce to nan masallaci kenan la taqrabu makana salati ake nufi in ji waɗansu malamai kadiba cikin bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid na wato ibnu rushd al-hafid sai Allah ce wa in kuntum marda in kuna da rashin lafiya aw ala safarin koko kuna akan balaguro falam tajidu ma'an bu ku samu ruwa ba sai malamai suka ce nan adamu wujudul ma haqiqatan aw hukman shine karanta ruwa tabbas babu su kusa ko kuma a'a akwai ruwa ga rijiya amma kuma baka da abin da zaka debo ruwan ko kuma akwai ruwa amma inda zaka je ka samu su kafin ka samu su lokacin sallah ya wuce ko kuma ga ruwa amma sun yi tsada litir na ruwa ya zan jika biyar to kenan kaga akwai su amma baka same su ba don saboda hukunci nan baka iya amfani da su to fatayammamu sa'idan tayyiba sai ku nufaci ƙasa ku yi taimama ka dauki hannunka biyu da ake cewa a buga ƙasa ba wai ana nufin a buge ta ba a'a ka aza su in sun ɗebo ƙasa sai ka shafe huskarka da tafin hannunka ba sai an kai ga gwiwa hannu ba dan malaman hadisi sun kace gwiwa hannun nan bai inganta ba taimama ta kare to wannan tayi bayanin taimama kenan wanda yake akan janaba bai samu ruwa ba sai ya yi taimama to sai aya ta cikin suratul ma'ida sai ta zo ta fayyace wannan bayani ta ce ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati ya ku da kuka yi imani idza qumtum nan idza qumtum ana ana nufin idza aradtumul qiyama idan kuka yi niyyar yin sallah domin ba idza qumtum ila salati ba in an ka zo an katar da iqama an kai tsaye ba haka ake nufi ba faghsilu wujuhakum ku wanke huskokinku wa aydiyakum ila almarafiq da hannunku zuwa ga gwiwa hannu yana iya shigo ciki shi ta gwiwa hannun tunda hannun duka abu guda ne ba abubuwa biyu bane balle a ce ila zuwa iya kakkasa wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawunanku wa arjulakum da kuma kafafuwanku nan kenan nan da aka ce wa arjulakum sai ya zamanto ba a tsufi ne ba a ce wa arjulikum ba domin an ce faksiru wujuhakum wa arjulakum da kafafuwanku wanke su za a yi amma kira'ar ta ce wa arjulikum tunda ta inganta ana shafawa idan akwai takalmi kayi alwala ka sa takalmi to sai ka shafa kan takalminka ko shoset shi ne abinda ake nufi ko lokacin sanyi in baka iyawa sai ka shafa saman shoset ko abin da ya kama da haka wa arjulakum ila alka'bayn zuwa ga wato idon sawu to anan za mu yi magana biyu na farko suratul ma'ida ta sabka ne a madina ita ko sallah an farlanta ta a makka kenan ba wai a madina ne aka fara yin arwalla ba kuma babu wata ayar ta bayanan arwalla sai wanda sai malamai suka ce to dama ita arwalla ta tabbata da sunna amma sai alkur'ani ya zo sai ya ƙara tabbatar da ita don a karanta ta a sabula da kuma aya oh tunda ba idan ita ce karshen abin da ya sauka gare ta ne al-yawma akmaltu lakum dinakum tasu tana daga cikin wato su abin da ayoyin da suka sauka a karshe abu na gaba akwai ƴan qur'aniyun wanda suke cewa ai sallah kawai ka wanke huskarka da hannunka da kanka da kafafuwanka amma shaka ruwa bid'a ne ba qur'ani bai san da wannan ba kwalkwalar kunnai ko ka wanke kunnanka wannan ba a san da shi ba waɗannan suna wasa da hankalinka ne dole na mai bayanin wannan akida sai ka tambayi shi mai wannan akida ba an ce a wanke huska ba akwai huska a duniya wadda ba ta da hanci akwai huska a duniya wadda ba ta da baki akwai kai a duniya wanda bai da kunnai to daga ina kuma ka samu ina fata ku ce don haka wannan soki burutsu ne ku ya kara da wannan wa in kuntum junuban fatahharu in kuna da janaba fatahharu to ku yi tsarki wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'iti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban idan ku kasance kuna da rashin lafiya ko akan balaguro ku samu ruwa ba mun yi bayanin wannan fatayammamu sa'idan tayyiban ku nemi sa'id wadansu malamai sun ce kasa turbaya ake nufi wasu sun ce a'a duk abin da yake saman kasa sa'idan dogga sa'ada ne shi ne abin da ya zo sama ka annama yas'adu fi sama to nan zai ba mu amfanin cewa waɗanda suka ce duk abin da ke saman ƙasa a wajen su itace ana iya aiki mu da su waɗanda suka ce sai ƙasa kenan sai ƙasa to kuma wannan zai kai mu irin ƙasashen da babu ƙasa sai ƙanƙara les eskimo to idan mun ka ce duk abin da ke saman ƙasa ƙanƙara tana saman ƙasa suna iya su da ita amma idan waɗanda muka ce ƙasa ne to sai in an rasa ƙasa sannan za a yi da turɓaya amma idan mun ce a duk abin da ke saman kasa to kankara ma ba sai sun nemi kasa ba ina fatan kun fahimci wannan to famsahu bi wujuhikum wa aydikum sai Allah ce ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min haraj ba Allah ne yana son ya sa muku kunci cikin addini ba in an rasa kaza sai kaza shi yasa addinin musulunci addini ne mai sauki idan ka tsananta maka kaza ka samu matsala walakin yuridu li yutahhirakum Allah yana son ya tsarkake ku ya tsarkake muku zukatanku daga shirka da sabon Allah kuma ya tsarkake muku jikinku daga dauda wal yutimma ni'matahu alaikum Allah ya cika muku ni'ima sa a gare ku la'allakum tashkurun dan saboda ku gode ma Allah subhanahu wataala anan daga cikin mu'jiza ta alqur'ani ya nuna cewa ruwa suna tsarkake jikin dan adam har yanzu a duniya ba a samu wani ilimi na siyansu ba da ya ce ruwa ba su tsakake jikin mutum a na biyu ƙur'ani ya ce in babu ruwa a yi amfani da mi a yi amfani da ƙasa duk duniya an yarda cewa ƙasa tana daga cikin abin da ke tsarkake jikin ɗan adam har yanzu ba a samu wata rishe ba ta ce a'a a daina amfani da ƙasa to kaga wannan ɗaya ne daga cikin mu'jizojin alƙur'ani mai girma to sai mu je gaba bayan wannan sai alkur'ani ya nuna mana sunna ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi na Abu Huraira ya zo cikin sahih Muslim sai ya nuna mana ga waɗansu abubuwa waɗanda suna daga cikin nature ta dan adam haka Allah ya halicce shi hadisi ne na Abu Huraira daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da cikin sahih Muslim yake cewa ashrun min alfitra manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce akwai abubuwa guda goma suna daga cikin ɗabi'a ta dan adam na farko sai ce kasu sharif rage a sharif gashin baki wanga na sama rage shi yana da cikin fitra bai dace dan adam ya bar shi ya tsawo ba wa i'fa'ul lihya da barin gemu ko gemi ashe a bar gemi a rage mustache shine na ta dan adam amma yahudawa da ‘yan boko sai suka ce a aske gemi a bar shi sun mulmulmul sai a bar gashin baki na fatan kuna fahimtar yanzu ba an samu wasu malamai masu wani tawili sun ce a ai yanzu an samu yahuda suna barin gemi kenan in an ce khaliful yahud ku saba ma yahudawa to shine yanzu ku bari mustache ku aske gemi wai wani wani tawili da wani sam ga nasi ya ce ga abinda za a yi inda ba mu samu nasi bane mu ce to bari mu yi istihadi mu gani wanga nasi na ce ai haka wa i'fa'ul lihya a bar gemu sannan kuma sai ce wa qassul affa da ɗebe wato mu ce farutta kana ke cewa farutta amma ɗebe farce ko in da za a ɗebe mutum farce ai tashi hankali na a ɗebe aka haiko aka yi fa amma su farce suke cewa amma an san ba farcen ake nufi ba utlika al-kullu wa urida bihi al-juz'u an fadi duka amma sashi ake nufi sannan kuma wa qassul al-affa da wattiwak wa qassul wattiwak da kuma yin aswaki dan kurkure baki sannan kuma wa qassul affa wattiwaku wastinshaqul ma da shaƙa ruwa a hanci ka shaƙa su hadisi bai kawo hayacewa ba don saboda duk wanda ya sha ruwa ya san dole sai ya hayace su in ba haka nan ba ku kasa abin da a tsoron bayani wa natful ibti da ɗebe gashin hamata wanda an ce iya tsawon kwanakin da za a baka bai wuce kwana arba'in ka ɗibi su kamar da cikin hadisi na anas wa halqul ana da aske gashin mara shi ba kwana arba'in dai an kace mutum ya kwana arba'in bai ɗibi ba wanti qasul ma shine da kama ruwa ma'ana nan bahaushe yace kama ruwa kaga da larabci an ce intiqasul ma rage ruwa kaga ba za ka gane me ake nufi ba amma ba ko ne irin rage ruwa ake nufi ba a'a kama ruwa shi ko kama ruwa kaga ba an ce ka zo ka kama su shi ko bahaushe yana nufin kai dahara in kai kai tsarki da ruwa to shi mai riwaya sai yace wa nasitul ashir namanci na goma Mus'ab bin Shaiba an gane ko sai wadansu malamai suka ce yace illa an takuna al-madmada kurkure baki wadansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a ba shi ake nufi ba al-khitan domin wata riwaya ita ma da ta zo ta nuna abinda ake nufi da shi al-khitan shine yanka to a takaice dai mutumin da ya kurkure bakinsa ya shaka ruwa ya aske gashin hamuta ya aske gashin mara ya kurkure bakinsa yayi yanka ai duk inda dauda da datti da cuta za ta je ta makale ga jikinsa ya ɗebe atafi balle ya ci wani abu da zai cutar da shi ai ya samu tsarki to kun gani har yau duniya ba ta cimma wani likitan ciwon da ya wuce wannan ba na fatan kuna fahimta don kusa abubuwan muna bin su ne ɗaya bayan ɗaya idan muka je gaba mu aje wannan hadisin a gurguje sai mu je daga cikin kuma hadisi wanda yake na Abdullahi bin Mas'ud ne ya zo cikin sunan Abi Dawuda hadisi ne ingantacce malaman hadisi sun ingantar da shi Sheikh Nasiruddin Albani yana daga cikin sun ingantar da wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inji Abu Abdullahi bin Abbas naha an yutanaffasa fil ina ya hana mutum idan yana shan ruwa yayi nishi ko yayi numfashi a cikin ruwa saboda mi saboda lumfashin nan yana iya fita da cuta ya kai ga ruwan nan kuma ka sake shan su aw yunfakha fihi ko mutum yayi busa ashe kaga mi wanga ilimin likitanci na wanda saboda ga iskan da ke hitowa daga cikin respiration likitocin duk duniya muttafaqun alaihi ne iskan da kake ja shine mai kyau wanda kake fitarwa shine wanda bai da kyau musulmi na su mun tsaya mun karanta wadanda abubuwa da kyau wani ba bai ba akwai su ba a cikin addinin musulunci mu je gaba har yanzu kuma sai an ka samu wani hadisi na Abu Huraira shina cikin sunan Tirmidhi an gane ko Abu Huraira yake bada labari naha ai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hana anin nafkhi fi sharabi mutun yayi busa a cikin abin da yake sha ko shi zai sha ko wani bai sha dan ba ai duka cutar da wani a musulunci ba wani mutun a arabiyun ne sai ce mu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan nigga alqazatu alqazatu shine kamar wata ƴar kazamta ko wani abin nan gubba ko abin da ya kamata haka abin suke cewa kazamta dai ko wani dan haki yaya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a harika ka zubar da wannan abin ya fita ka zubar da ruwan sai wannan abin ya fita sai ce a'a to inni la arwa min nafasin wahidin ni inni jaruwa sha guda bai kosar da ni yaya zan yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa abinil qidaha an fika idan ka kautar da bakinka daga wannan alqidah domin an ce alƙada shi ne wato akushin da ake shagowa alƙida shi ne kibiya yana da kyau mu fahimci wannan saboda kasan mutum an cima mutumin kawai ne ko mai son jayayya shi ba wai son shi kai a gane ba son shi kai sai ya ja malami ya ce mai tambayoyi da yake an ce a arabiyon ne babu matsala dama ƙauyenci yana tare da mai ƙauyenci akwai wani ma dan birnin ne amma ba kauye ne akwai wani kuma ya san gaskiyarsa amma bai son binta son shi kai sai ya kure mutumin da yake bayani dan a san shi ma ya sani duniya ke ina fata hukunci har yanzu kuma daga cikin abubuwa na tsabta da addinin musulunci ya koyar da mu hadisi ne na abu huraira shi ma yana cikin sunan tirmidhi hadisi ne ingantacce an gane ko abu huraira yake ba da labari yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake idza aqasa idan yayi atishewa ghatta wajhahu bi yadihi zai dauki hannunsa ya rufe huskarsa sai ya haka saboda wannan abin da ke fitowa baya son ya kai ga wadansu mutane tun corona virus bata zo ba kayan ashimul musa babet aw saubihi ko ya sa sutura kun gani ko hannu ko sutura wa ghadda biha sautaha sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma bai daga muryar shi yayin irin atishewa ta ganganci wani inda ya atishewa sai ya ƙara muryar shi har waɗanda ke waje sun ji sai ya kasa kasa da ita bai son ya tutar da mutane da abin da zai fito sannan bai son ya tutar da mutane daga sautin shi ba wai dan saboda yana dauke da cuta ba amma koya ma al'ummar saladadi na mu'amala ne yau doktor doktor waɗanda sun kai profesora kasashen mu nawa abu su san da waɗanda abubuwan ba kusan da akwai su a cikin addini ba wai yanzu shi da ake dan yi muna wani plaque plaque ana nuna muna yadda zamu yi in za ka wanke hannunka ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza ka sa hannunka ga hadisi wannan shine mushkilan mu musulmi karatun ba mu so mu dai abinda muke so mu ci bulus a yau da shi mu taru mu zabu mu ce kaza a'a ya kamata mu san da wannan abin mu yi karatu don amfanin kanmu har yanzu akwai hadisi na abu sa'idin al-khudri yana cikin sahihi muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace al-qutasu min Allah atishewa daga wajen Allah take wattasa'ubu min ash-shaytan shi kuma yin hamma daga wajen shaytan ne yace fa idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku zai yin hamma ya bude baki falyadha yadahu ala fihi ya aza hannun shi akan bakinsa malamai suka ce abinda ake nufi hannun dama don shine bai da alaka da dauda ba wanda ake wanke kashi ba karshen shi akwai microbe ka zo ka aza wa yake tunawa da wannan in zaka yi hamma wani ba sai ga ya bude baki ha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya bude bakin shi na ha ha shedan yadhaku minhu yana mishi dariya shi yasa waɗansu ma in kana hamma so ka ka kirke baki in shi na da duci sai jefa ba gab ba ba haka ba ha to wannan duka yadda za mu kula da tsaftar mu ne idan muka koma fagen mata mace in ta yi haila ko tana da janaba ko tana da jinin biki sai an kace ta yi tsarki wa yas'alunaka anil mahiyid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahiyid mutane sun zo suna tambayarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil mahiyid daga jinin haila daga alhaudu ne kamar wato kamar mahaifa an ɗauke ta kamar wani kwadarko ne inda ruwa suke taruwa tun da jini yana taruwa a cikinta ƙul huwa azan ka ce cuta ne ko kuma ka ce ƙazamta ne shi ne zance mafi inganci domin nan ‘yan ƙur'ani sun ce ƙul huwa azan ka ce cuta ne kenan mace ya kamata ta yi sallah in tana haila wal iyadu billah sai su ce ai Allah ya ce alladina hum ala salatihim da'imuna in suna sallah da'imuna ne ba su yankewa sai a ce a'a to azami ka fassara shi sai ce cuta sai a ce a'a ba haka ake nufi ba azan kazamta ne yanzu ba an yi rigima ba to babu ta cikin hadisi mu kuma cikin qur'ani sai Allah ce fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata in suna haila wala taqrabuhunna kada ku kusance su hatta yatahurna ko yataharna har sai sun yi tsarki bai ce hatta yushfaina ba sai an ba su lafiya da mun fassara shi da rashin lafiya sai mu ce sai an ba su lafiya tace sai sun yi tsarki ya nuna jinin haila bai da tsarki an huta amma ina son rai yayi musu yawa da kuma rashin ilimi wani lokaci jahilci Allah ya muna tsari ashe alqur'ani ya nuna mace idan tana jini za ta yi tsarki kaga wannan rancin mu'jizoji har yanzu a duniya an gano cewa turawa da suke saduwa da matansu da karuwin nansu lokacin jinin haila jinin yana ɗauke da cuta ana ɗaukar cututtuka da dama amma musulmi da ba su yin wannan Allah ya ɗauke musu wannan musiba duk fage ne na tsarki wanda alkur'ani ya zo ya yi bayanin sa sai mu je gaba idan muka je gaba sai mu je abi abin da shafi yanzu tunda mun faɗi yadda mutum zai kare kanshi sai abinda ake ce ma wato kariya ta environment ka kare gidanka ka kare abin da yake kewaye da kai hadisi na Jabir dan Abdullahi wanda ya zo cikin sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ghaftul ina ku liƙe al'ina akushinku ko ƙwarya ko kwano inda ake sa an yi abinci wa auku siqa auka yuki ika shine ku kulle ku kulle ku darbe abin ruwan ku ko tulu ko salka ko abin da ya kama da haka sai ya faɗi dalili yace fa inna fi sanati laylatan cikin kowace shekara akwai wani dare yanzilu fihi waba waba'un cuta da musiba da annoba tana sabkowa wala ya murru shi wannan cutar ba zai shuɗe ba bi ina'in da wani ƙwarya wadda a buɗe illa na zalafi shi face ta sauka a cikin shi au siqa'in ai wala ya murru bi siqa'in bai wucewa da wani abin shan ruwa sai ya sauka a cikin shi kudi ba da ba mu da wayewa amma kakakin nan mu ba su barin abincin da an kace aka raga ba a ɗauko faifai ba aka ɗora saman shi ba su yadda su bar abu ne tulusu sai an yi mai marhi ko da a samu ɗansu ragga ne a liƙe shi shi ya sama manzo Allah sallallahu cikin wata riwaya wanda ta Jabir a cikin sahih Muslim yace wa aghliqul abwa kullu kulillike kofofin ku saboda kabbarawo ya shigo ko wani abu sannan kuma yace wa aghliqul abwab ku liƙe ƙofofinku wa afi ustiraju ku kashe fitila so da dama in ba a kashe fitila ba irin tamu ta da a ci balbal da hitilar ƙwai wannan mai bulbulbulbulbub yanzu kuma sai a ce ka kashe ampul to nan mu'jiza bi'a akwai fitila tana iya fitar da gobara ko ba haka nan bane to sai mu ce shi ko ampul bai tada gobara sai mu ce a'a kuran ne yana iya masa abu na gaba kuma likitocin duk duniya sun tabbatar da cewa mutumin da ya kashe wuta ya yi bacci ya fi samun bacci ingantacce da wanda ya bar wuta tana bugun idonsa ƙwaƙwalwa ba ta hutawa ya za a yi an ka samu wannan a wannan lokaci kaga inda ba wahayi ba ne daga wajen Allah da ba za a gane da waɗanda abubuwan ba na fatan kuna fahimta ta sai mu je gaba nuktan mu ta gaba bayan kiyaye gida sai kiyaye abin da yake kewaye da kai musamman ruwa da muke yawan amfani da su hadisi wanda yake ya tabbata wato a cikin sahihul bukhari ya tabbata a cikin sahihul muslim na abu huraira manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa la yabulanna ahadukum fil ma'i da'im allazi la yajri thumma yaghtasil fihi kada dayan ku yayi fitsari fil ma'i a cikin ruwa ad-da'im wanda a tsaye domin dama shine na adam abin da ya tsayi thumma yaghtasilu fihi sannan kuma je wanka a ciki wanga hadisi mu'jizojin da ke cikin sa suna da yawa na farko kiyaye yanayinmu domin lokacin da kai yi kashi ruwan da suke gudu ko da azamta ta zo tsarkaka suke yi imamu shafi'i yace inni ra'aytu wuqufal ma'a yufsiduhu in sala qaba wa in lam yajri lam yatibi naga cewa tafiyar ruwa tana tsarkake su shi yasa ruwan da ke gudu tsarkaka suke yi saboda suna bugun ƙasa tana tace su ba wai a cikin physics bane yadda ake koya muna a kawo ƙasa a kawo gawai sai a zuba ruwa sai a ce sun tace an sha kenan gudun ruwa yana tsarkake su suna bude suna tafiya suna barin ƙasar ta kuma suna shuɗewa akan ƙasa na biyu da yace kada a yi fitsari shine malaman usulul fiqh suke cewa sai a kalli illa da yace kakka yi tsari cikin ruwa dan su zahiriya sai su ce sai abinda lafazi ya zo a cikin shi Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti da tashi musu raddi sai ce to tunda an ce kakkai hitsari to bari ka sai ka samo tanu na hitsari sai ka zuba kidan baka yi laifi in sai an ce abin da lafazi ya faɗi dai za a amfani da shi ka ko ga ashe wanda ya kawo tanu ai ya hizu rubi bisa ga wanda ya hitsari cikin ruwa kai tsaye ko drum na ruwa ga wanda suke fahimta English bayan wannan daga cikin mu'jizar da suke ciki shine cewa lokacin da aka yi fitsari ba shi ke nuna fitsari ɗaya ba kashi ma bai dace ba don shi ba kazamta ne duk wata kazamta bai dace mu ɗauko ta mu zuba ta cikin ruwan da muke sha ba dalili kuma sun ma ya ka tasiri sannan ka je ka yi wanka a ciki sai ka ɗauko cuta in kai ba ka yi ba wani zai je ya yi wanka ya ɗauko cuta in ba haka nan ba dabbobin da kuke ci da sharu da raguna musamman a ƙauye sai su je su sha ruwan sai su ɗauko cuta sai ku yanka su sai ku ci sai ku ɗauki cuta yau ne da a ce ana taron environnement a duniya har a zo a ce wai an cika gaban musulunci abin yana na cikin musulunci su ne suke ɗauka sai su yi traduire su yi francais su yi anglais su bugo kundin su su ce muku musulmi ku ɗauka mun karantar da ku wa ku karantar daga ciki kuma da wanga hadisin an karantar da mutanen ƙauye an ɗauke shi an yada gidajen rediyo da tele ya ishe mu huta da cututtukan da mutanen ƙauye suke fama da su gwamnati ba ta iya ɗaukar nauyi sai proje sun hito da kurwaji sun zaka sun yi musu magani tunda in an kiyaye yin kashi cikin ruwa to ai ba za a yi cututtukan ba to ina zancen kurkunu ina zancen cututtukan da ake ɗauka balle har a ce sai turawa sun zo sos ta ce makamu da magani ta mu ba ciwon ba amma da yake ba a ɗauki wannan da muhimmanci ba balle a ce a karantar da al'umma ga abin da za a wayar musu kai da shi ba a wayar musu da kai ba na fata an fahimci a riwaya wato ta jabir bin abdullah ita ko tana cikin sahihi muslim sai ya ce naha kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya hana an yubala a yi fitsari filma'in rakid a cikin ruwa ar-rashid wanda ya kwanta ma'ana ruwan da baya gudu yana zamne wuri guda ban sani ba ko kun fahimci abin da ake nufi to kun ga ashe hanawa an hana saboda mi saboda kada cututtuka su yaɗu a cikin al'umma ko cikin dabbobin da muke ci abu ya haɗa kowa da kowa wannan duk na daga cikin kula da bi'a wanda ba ma yi to idan ruwa na daji an ce a kula da su ina ga dushkinmu da Allah ya yi ruwa sai ga mutum ya samu dama babu zancen a nemi wata hanya yanzu wadda da mutum ba mu kwasa ruwa sai dai mutum shi kokari inda ma in an yi ruwa na da dama dama tun da ruwan suna wucewa yanzu tsakiyar dare na aka tada gayon da a cikin gida na geto a ce to stash su ibiya ma bul su watsa wayarin ta shiga mai kowa da kowa yana daga cikin abin da gaba meri ta duk nijar wahala kula da gidajen ruwa waɗanda ake yin wanka ƙazamta wari shi tuka in wanga ya yi gobe tsine ba wanga shi ko wanga gobe shi shi ko wanga tsine ba wanga ba wanda da ya ɗaukan mataki ko kashin da aka yi ba a sami shi magani a fitar da shi ya cutar da mutane ko masu wannan aikin mafakon su sa magani sannan su jayi sai su su jayi shi wari yana damun mutane ina fata an fahimci nuktan mu ta gaba saboda lokacin namu yana tafiya shine abin da ya shafi kula da cututtuka abin da yau ake cima al'azlu sashi shine a ɗauki kariya mutanen da suke da rashin lafiya a fitar da su daga cikin mutane don kada wannan cututtuka su shigo cikin mutane wani sai ya abai wani an kawara zancen virus da yadda ka an ka ce masallaci a yi kaza ga hukunci ga wane ne maganganu masu yawa abu na farko akwai hadisan da suka zo hadisi na abu huraira wanda yana cikin sahihul bukhari yana cikin sahihul muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce la adwa wala safar wala hama la adwa adwa shine wato abinda ake nufi contamination babu shi wala hama hama shine wani tsuntsu da ake cewa mujiya da idan an kaga mujiya ana mummunan zato to sai an ka dauki duk abinda zaka gani mummuna shine tasha'u wala safar safar wata ne in ya kama suna ganin kamar musiba tana afkuwa cikin shi to wannan hadisi ba kowa fahimce shi ba sai ka mutum ya ce ai babu malami contagious al-islam alhali akwai riwaya ta Abu Hurairah ta zo cikin sahih Muslim wani balarabe sai tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to mutum yana da al-ibil dabbobi zaka gane ta kazziba fi raml kazziba tana cikin rairai kamar azziba barenu lafiyar su kalau sai raƙumi mai ƙazuwa ko mai wani ciwo ya zo musu fayu jiribu ha sai zama to sun tashi da wannan ciwo ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce faman a'dal awwal to shi na farkon da ya tashi da wannan ciwo waye samai wannan ciwo wani na yi contamination shi sai malamai suka ce akwai da za a jam'u bainal ahadith yana daga cikin abin da yasa dalibai yau masu binciken ilimi suka cikin matsala busan yadda ake hada ayoyi ba busan yadda ake hada hadisai ba busan usulul fiqh ba busan usulul hadisi ba busan usulul tafsiri ba amma suna so su yi magana kan ilimi gaban malamai shi yasa yanzu kuka ganin gidan rediyo da gidan TV sun zan wuri ne na fidar ayoyi ana fidar ayoyi kamar yadda wato ake fede abin ga alhali babu ilimi duk wannan kuma abin wallahi in dai babu ilimi ɗan lokaci kaɗan za ka yi sai kakwanta babu bincike matsalar da sai tana bukatar sai an tara malamai na duniya sai ka ga wani mutum ya ci ya sha taliya kawai ya buga fatawa fatawoyi ga sunan warkasa ana halba bindiga ko ina harbuwa da aka yi piyon piyon piyon ya gaji mutane suna ce an ɓadda babu wanda ya ɓadda ka in ka sai tusi in za ka sayan tusi ko shadda sai ka zaɓi mai kyau kuma in za ka kai matele sai ka zaɓi mai kyau amma gidan aljanna in za ka nema an baka da ɗan malami na Allah mai tsoron Allah mai ilimi ya baka fatawa sai ka zo ka iske mutum yana bada sallah bakin tasha kawai ka tambaye shi ya baka amsa baka bi ɗan malaman da an kashe da suna da ilimi Allah ya kyauta abinda ake so a ce da an kace la adwa shine an kore ana nufin babu mala babu contamination illa bi iznillahi sai da izinin Allah na fata kun fince domin ita contamination kin bauta ne take yi ba ta iya tasiri sai Allah ya so duk abin da kun kaga shi na aiki ga yadda Allah ya aza shi bai iya tasiri sai da izinin Allah for example wuta tana konewa ko ba ta konewa sai Allah ya ce kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim wutar ta koma mai sanyi kuma sanyin mai aminci ga annabi Ibrahima ba ta cutar da shi ba da an nuna maka tana kunana da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kenan maladi cuta baiwar Allah ce halitta Allah ce qulillahu khaliqu kulli shay to ba ta da izinin ta cutar da kai sai Allah ya so kuma wannan ba shi ke nuna ka dauki mataki ba a'a an yarda da a dauki mataki amma kada ka sa tsammanin matakin ka zai kare ka mun fahimci wannan ko da kyau to sai mu zo kan magana mu matsalar mu ta ƙarshe kan ma na ji contagious wani abu ne ya faru ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi ne na Usama dan Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisi yana cikin sahih Bukhari yana kuma cikin sahih Muslim in ban manta ba sai yace idan idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha idan annoba ta faru kana cikin gari to kakka fita wa idza waqa'a bi ardin wa antum lastum fiha fala tadkhuluha idan ya sabka a wani gari baka ciki kakka shigo to yanzu coronavirus da an kalike le frontier ba su yashe sun ka samu wannan ba shi yasa ba hadisin ya ce wa firra min al-majzumi kama ta firru min al-asad ka gudu daga mutumin da ke da ciwon kuturta ba irin wannan kuturta ba kuturta wanda aka contagious domin wancan kuturta ba contagious bace kamar yadda kake gudun zaki kenan ya nuna cewa ana iya ɗaukar ciwo wancan hadisi na Abu Huraira wannan ya faru ga sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Abdullah ibn Umar yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim sayyidina Umar ya zo zai shiga wani gari a ƙasar Sham Siri ta yanzu duk da yake da ta fi karfin wannan yanki kamar fadin Siri sai suka zo sai aka ce musu cikin garin nan akwai annoba sai suka tsaya cak babu wanda ya samu wani labari daga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sayyidina umar sai yace a tada mai almuhajirun an ka taro almuhajirun na farko ga su na farko tana yiwa sun samu ni labari babu yace to a tara mai al-ansar aka tara al-ansar suka yi sabani wasu ce a shiga wasu ce a tsaya su ma wadannan sun ce a shiga a tsaya kaga babu wani ra'ayi yace a sha a tara mai mashyahatu quraish shayhunan quraishawa tsofaffi domin min muhajaratul fathi waɗanda suka yi hijira na al-fathi malama hadisi suka ce ana nufin saboda kafin ai fathu makka suka yi hijira ko kuma a'a an samu suna muhajaratul fathi saboda bayan an yi fathu makka suka tahi a madina a madina shi kuma ga Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce la hijrata ba'da al-fath an yi taglibi ne an sasu ma'ana ba irin waccan hijira ta addini ba hijira ta wato lugha ake nufi aka tambaye su kuma ga su mashiyaha suna da experience shiru babu wani labari ana nan ana nan sayyidina Umar sai ya dauki shawarar cewa zai koma Abu Ubaida ibn al-Jarrah ya ce sayyidina Umar atafirru min qadarillah kana son ka tsere makaddara Allah sayyidina Umar ya ce law qala ka ghayruha da dai wani kai faɗe ta domin kai mutum ne mai ilimi shi yasa kullun in kana da matsayi ka san abin da kake faɗa ya zama to akwai connection tsakanin kwakwalwarka da zuciyarka da bakinka domin mahaukaci babu connection tsakanin zuciyar shi da kona da baki ne duk abin da ya zo mai saki da shi haka lokacin da ran mutum ya baci babu connection tsakanin baki da kwakwalwa da zuciya fat shi yasa kuke ganin mutum ya rikice sai ka ji cin mata sai na sake ki saki dubu ɗari biyar sai ya huce sai a ce to ka sake tafi dubu ɗari bai ci a shi bai ci ba ce a wallahi ba haka da karfi ba ba haka ba kamar yadda kuma mata su kansu in zuciya ta hau sai a riƙe miji an aihu ɗaya da mutum ko biyu ko uku ko hudu ko babu aihuwa in ka aihu ga uwayenka ba ne takarda yau saki uku da ka son kai na sake ki wai wani wani ka na to daga asiri shi yasa in zuciya sabani yazo tsakanin mata da miji a daina confrontation ba fa da kyau wani ya bar wuri ko wani ya shiga wani aiki ko ya yi arwalla ko ya sani inda yi amma tanki an ka bar shedan ya tura an ka tura to yin ta akai yanzu yanzu fat misir za a saki nukiliyar a yi babbar dan gida kaf sai makwabta sun shigo suna don Allah ya hankali shi kenan ana nan ana nan ashe akwai ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ana kinsa Abdurrahman ibn Auf shi ya dan jibiyan wata bukata sai yazo ya iske ana tattaunawa milafiya ya tambaya aka ce a'a sabani sun ce a shiga wasu sun ce ka a shiga yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan akwai wata annoba ga gari kada ku shiga wanda kuma a can kada ya fito to babban mu'jiza wanda ta bayyana a ƙarƙashin wannan sai aka gane cewa mutanen da ke rayuwa a inda akwai wata annoba kuma annoban nan ba ta kama su ba to su ne suke ɗauke da wannan cutar microbe domin idan ya kama mutum bai suka tashi ba amma wanda bai kama shi ba yana ɗauke da shi amma shi yana ba mutane amma shi bai san ba yana ɗauke da shi ba to kaka to ɗan uwa musulmi wanga ghaidun min fayyad kaɗan ne ɗigo ne daga gulbi ko teku na daga cikin abin da alkur'ani da sunna suka shirya na tsahara yadda musulunci ce a tsarkake jiki a tsarkake zuciya a tsarkake kaza a tsarkake kaza amma muna nan zamani muna kwana sai dai wani bature ya ce wanda ya ingilishi ko wani wanda ya wata yar karatun shi nan university ya ce mu ga yadda ya kamata mu yi tsarin tsabtan mu ga yadda ya kamata a waye mu da kai a ba yan jaridan mu a ba su kuɗi a ce kurwa ruji ta yi a ce ƙarshen ta kurwa ruji swata na ta yi ta ɗauki hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ayoyin alqur'ani ta yi traduction en français en anglais an watsa ba duniya an ce turawa sun ci gaba sun ci gaba sun bar mu ashe mu ne muke nan muna rike da zinariya ba mu sani ba wannan kuma saboda nisantar karatu da ilimi da mallamai da ɗaukar addini ba komai ba shi ya kai mu ga wuta saboda kai ka ɗauki addinin ka bai san da wannan ba faske wasu ganin suka musulunci bai da alaƙa da ci gaban duniya to kaga daga nan an samu virus cikin kanka ba ka iya sauraron malamai musamman malamai waɗanda suke da ilimi a ba su dama waɗanda suke iya reshen su mutane bayani su kansu ana ganin ma barazana ne cikin al'umma sai ka isi malami wanda ke karantar da al'umma ba gwamnatin ba ta kula da shi ba ita kanta al'ummar da yake karantarwa ba ta kula da shi ba sai ya gaje ya tsari ya tsaya sai wani wuri can ta kaji an ce mallan ya tafi sai a kuma ana kai mun yi hasara mai karantar da ƴaƴanku da ƴaƴanku da ƴaƴanku da ku kuka tsaya kuna wasa da shi saboda al'umma ba ta fahimci menene matsayin malami a cikin al'umma ba su ko gwamnatocin mu an ce da Niger etan fayi life suna tsoron in sun ba malamai taimako turawa za su sa'i musu juyin mulki shi ne kawai su yi wasu marmakon kuma a'a ba duk malami ne da ya ɗauka a nemi kowace jiha manya-manyan malaman da Allah ba ilimin da an san ana amfani da shi a ba su dama ko shakcimen ko abin ga dallashimin defuwa su rinka gabatar da karatuttuka balma a tura yan jarida su zo su ɗauko karatunsu a yada ma duniya ta amfana in mutane sun ka gane addini wasu matsaloli da muke fama da su na yawan shaye-shaye da na abin da yawan sake-sake da irin tunkarar gwamnati a ce a yi bala'i in akwai wayewa ɗansu abubuwa ba a mayin su amma an bar 'yan kwaya suna tashan kwaya an yi su mutum mulmul shi yasa duk wanda ya zo ya ba su kwaya sun kaca sai ce to a tada bila'i kai ko ka ce mallamai kai su magana yanzu in kasa ta rikice kuma ka ce mallamai su yi addu'a a yi hudu ba a ce kasa ta zamna lafiya kuma ka kace lilijar ita ta yi layi kenan ka gane jami'an tsaronka ba su iya baka kariya ya kamata mu yi aiki wa junan mu tare saboda mu tsira tare malami ba shi ina ruwa ne da wani matsayi bai son konsaye bai son dipite bai son minister bai son prime minister bai son president ba kyan abin da yake so ya gane da mutane addini ya yi sallah ya mutu kuma zuwa ga Allah kai kai ne kan damu da wasu can kalkil na finance da wane ne da wane ne ba matsayin kai ke so ba na fata an fahimce ni to amma saboda al'umma ku dibi saudiya lokacin da suke kula da malamai kasar nan duk abin da ya zo malamai da suke iya tarewa kuma har yanzu da gwamnati suke son karkacewa wallahi ba dan da malamai na Allah ba da suke yin wa'azi da kutubobi suna cewa kada ai bori gwamnatin Saudiya ba ta minti goma ba za ta minti wanga abu da yaron nan yake yi wanga abu da yaron nan yake yi in ba dan malamai na Allah ba in sun ka in sun ka bar shi da yara da matasa tak kasan nan tana wacewa cikin minti goma to amma abubuwa ne waɗanda muna fatan Allah ya sa magabatan mu su fahimci tsarin da ya kamata su bi mu ba ta kanmu muka yi ba ta generation tun da za su zo baya ba ta kanmu muke yi ba kasashen mu ana neman su peyi kasa a ce 99% musulmi ba dole turawa su ne ka ba kuma kai kana da 99% musulma kake gidan turawa su ce ka ci gaba babu gidajen giya ana ta kashe su biranijar tana liƙewa kuma a turawa su ce masu ka ci gaba ai kullum kai na addar ne har duniya ta shi in dai su wajen su da amma in karuwai sun ka cika ƙasa an kai yaƙi an kai kashe-kashe an kai yanzu yaushe aka cewa chad shekara talatin suna yaƙi etomali sun yi shekara arba'in ana bugawa mu da ba mu yaƙi kuma muna da iraniyon muna da zinariya muna da petrol kuma a ce mu a darni ƙaran kai muka zandarni makareta amma saboda arzikinmu ake tatsa kullum a ce mu talakawa ne saboda mu ba mu iya kalkilan arzikin wanda ake tatsa shi yasa ake cewa baya muke kuma mun ki yarda mu bar addinin mu dama da Niger da Mauritania su ne pays colonisé na France wanda ta fi bakin cikin su su kadai ne abba dauki France komai ba yau in ka tafi Cote d'Ivoire har tsoho wanda addaji wanda bai taba zuwa lokal ba mai numa France ya kai in ka tafi Benin haka in ka tafi Gabon haka mu ne étudiant ki mo wasu e français étudiant même in ka tayi murtani ba ina rosu da français to wannan yana musu ciwo kwarai da gaske ba na ce mu watsar da français ba a'a mu koye shi mu san sharrin su don mu maida musu sharrin su da sharrin su amma wannan abin yana musu ciwo kwarai da gaske babban abin da ke ba su ciwo kenan duk kasar da akwai addinin musulunci sun yi kalkire da ingila da faransa sun dawo sai suka gane duk wurin da an ka samu matsala akwai malamai marabu amma kasashen arna bin su an kai tayi domin ba su da addini ko suna bauta ba gumaka an ka musu wani addini wanda akwai music cikin shi da piano da rawa da yan mata sai suka ce a an ci gaba mu ko malamai suka ce a'a innamal mushrikuna najasun kafiri na jasa ne ba wanka na jasa irin kamar kashi ba amma ko ya yi jirgin sama ya yi satelit ya je sama ya yi shardi na kwamba ya yi wari duk abin da yi na jas magana ta ƙarshe sa ba su da kima a wajen mu saboda su ba su girma Allah da ya halice su ba ya za su kima a wajen mu shi yasa wannan abin kullum yake musu ciwo musamman inda addini yayi tsanani zaka iske mutane wallahi bisu da kafiri duk abin da ya mallaka yanzu ta yi sakko ta gani kaga ikon Allah da an ce maka an gudu wani bature ko ko wani arne wanda zo da kudu a su zai ce da Allah kai wajen kahira can ka so mun fiya wata su ba wani labi daga kahiri dama dama kana wasu na dan saka a ce wajen ibu ko wajen kaza amma su ka ce da Allah kai wajen kahira can ka so mun ruwa zan liƙe da wata kissa ta wani basakwace da ya ɗauko wani ɗan kudu ya zo ya mishi aiki wani babban injiniyar babban mai kuɗi na sokoto to sai injiniyar kin yayi wani gida wanda duk sokoto ana ganin babu irin shi to lokacin da ake yin gidan sai mutane na zakkowa ziyara su ga aiki sai a ce ka gaskiya kahirin ga ya aiki ashe bagwari yana jan hausa wannan abin ya mai ciwo sai kira alhaji ya ce alhaji ina da magana ya ce mi an kai ya ce ana gaya min wani abu ba mu son shi wai ba ana gane wata magana da bisunta to ya aka kamar zagin shi ake yi sai mi sai ce wai ruwan da yazo sai ce kafiri ya yi aiki kafiri ya yi aiki kina so ana ce mai kafiri sai ba sakwace yace kana sallah na yace a a yace to wallahi sumatullahi in kana yin aiki kai in ba kai ka bai amma wallahi kahirin Allah kace abinda muka faɗa zama to daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته